بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا صدق الله العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم ثبت جناني وأدل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مودة يو وبنجي مدوككين سركي يا ينا cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu yana ba mu kuma labarin wani wanda ya yi wa annabi tambaya sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi' wani matambayi ne ya tambaya ina wato game da azaba mai sauka akan mutane shine azabar ranar kiyama wannan azaba zai sauka ne kurum ga kafirai musulmi ba sa ciki lil kafirina laysa lahu dafi yana mai tambaya annabar ibn al-harith yana tambaya wannan azaba na kiyama wato zai shafi kafirai kurum zai shafi waɗanda ba su bi ka kurum yana filaba ga annabi waɗanda ba su wato waɗanda ba su bi ka kurum ba amma waɗanda sun bi ka kuma su lami lafiyan su lil kafirina laysa lahu dafi daga ina min Allah zil ma'ari daga Allah ubangiji mahaliccin ababayen hauhawa wato inda mala'iku suke tafiya ta'rudul mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin mala'iku da sayidina jibril alaihi salam suna hauhawa zuwa inda Allah ya ayyana musu wata rana kana miqdaru 50 wanda rana tsawonta ta ya kai dubu hamsin na shekaru shekaru dubu hamsin an ce masafar da take shine kamar ka ɗauka daga ƙasa ta bakwai ka kai shi can har sama ta bakwai wasu kuma suka ce a'a ka ɗauki daga ƙasa ta bakwai ka kai har inda wato Allah ya ayyana inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai lokacin da yayi Isra'i da yayi Mi'raj cikin Isra'i wasu kuma suka ce a'a abinda ake nufi da wannan masafa ita ce masafar daga lokacin da Allah ya halicci duniya har zuwa wato tashin kiyama duk da abubuwa ne aka faɗa amma Allah Ubangiji yana bayyana mana cewa wancan ranar da azabar kiyama tana ɗaukuwa akan kafirai ne wannan ranar tana da tsawo agun akan kafirai amma muminai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da wani sahabi ya tambaye shi ya manzo Allah ne guda tsawon shi tsawon shekaru dubu hamsin yake ga kafiri kam haka ne kafiri yana ganin haka amma musulmi bai wuce lokacin da zai yi sallah guda farilla ba ko raka'a fudu ko raka'a uku ko kuma raka'a biyu bai wuce wannan ba a gunsa Allah zai sauwaƙe masa wannan tsawon ranar yanda ba zai ji zafinta ba ba zai sha wahalanta ba تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة عبد الله بن عباس رضي الله عنه يجي سأل سائل بعذاب واقع قال النضر ابن الحارس بن كلبة شين يتنبئ من الله صلى الله عليه وسلم وقال العوفي عن ابن عباس سأل سائل بعذاب واقع قال ذلك سؤال الكفار عن عذاب الله tambayar kafirai game da azabar Allah da ta kan samu kafirai a makabarta da kuma ranar ƙiyama. Ibn Abi Najih shi kuma yake daga Mujahid, sa'ala sa'ilun da ada'in bi azabin waqi. inda kamar wancan ya faɗa Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min in Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i yawitina bi azabin alim ko ba haka ba suratul al-anfal ko shi wannan mutum ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato kana kana ce mu ne za mu shiga azabin mutanen ka lafiya to in gaskiya ne to shi kenan Allah bari ya saukar da azabarsa a kanmu wasu kuma suka ce a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka ne shi annabar bin haris akwai wani kuma daban al-haris bin nu'man ne ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya manzon Allah wannan akan sai na Ali bayan komawarsa daga fatu makka ya tambaye shi yace ka ce man kana man kuntu maula fa Ali maula ka ce ai duk wanda kai shugaba gare shi Ali shi shi ma shugabansa wato ka kira mu kace da Allah abin da ya ga maka mu yi wa Allah kaza mu yi wa Allah kaza mu yi maka kaza mu yi maka yanzu kuma ka zo ka ka dan dan uwanka kace shi ma a yi mishi haka to wannan ne wannan ne daga Allah ne shi ma ya ce masa i Allah ne ya faɗa yace to in dai daga Allah ma ni kan bai yarda ba saboda haka ina roƙon Allah in gaskiya ne ya saukar ta saukar min yanzu ma ba wai gobe a lahira yanzu ya saukar min azaba shine aka ce a lokacin Allah ubangiji ya jefa shi da wani dutse ya tsaga kansa ya shiga jikin shi ya fita ta ƙasa ya mutu a lokacin to wannan shine dalilin wato wannan aya daga cikin wannan sura to hadisai da sun zo da yawa cikin wannan abu saboda sai mu taƙaita kar lokaci ya ɗauke mu bismillah فاصبر صبرا جميلا fasbir sabran jamila kai hakuri hakuri da jurewa kyakkyawan hakuri wato kar kayi wasu maganganu a ciki
إنهم يرونه بعيدا su kafirai suna ganin wannan abin da zai zo bayan mutuwa na ranar kiyama suna gan shi da nesa amma mumini ko kowane lumfashin shi yana gani kamar yanzu ne zai je wurin saboda haka wajen mumini kusa ne wajen kafirai ko yana da nisa ونراه قريبا mu kuma mumini muna ganin shi abu ne kusa wato ran kiya- ranar kiyama saboda haka muminai suna kyautata ayyukansu suna imani da, da ranar kiyama kamar imanin su da, da gobe a ba- a bayan yau kamar da ya san da yana yi abu kam- yana tana da abubuwa saboda gobe to ai duniya duka yini guda ne a can lahira kuma shine yini na biyu saboda haka mumini yana tanadi abubuwan da yana bukatar su zuwa wancan ranar ko kuma saboda wancan ranar يوم تكون السماء كالمهل ranar da sama za ta kas- ta ta narke ta zama kamar wato narkakken wato ru- ru- ruwar azurfa misali ko kuma dai narkakken abubuwa
وتكون الجبال كالعهن duwatsu kuma dukansu za su fasu za su narke su zama kamar gashi wanda aka farfasa wato aka nika ya su zama gari na, na, na gashi ko kuma eh, auduga misali ولا يسأل حميم حميما a wancan ranar wani masoyi ba zai iya ma ya tuna da ɗan uwansa makusanci ya tambaya labarin shi ana gani juna wato mai yiwuwa ne mutum ya ce a don bai gan shi ba don ba sa gani juna ne a'a ya ce a'a suna gani juna hmm.
يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه yubassarunahum ana nuni wato ana masu musu nunin ah, ab- abokan junansu kana gani ɗan uwanka makusancinka abokinka wa- wanda kana son sa yana son ka gashi kana gani ma baka iya yin magana saboda abin da ya dame ka ya dame ka na kama ya ishe ka balle ka tambaya labarin wani
يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم يومئذ ببنيه wato wanda aka kama shi da laifukan wancan rana yana fatan ya wato ya fanshi kansa da ƴaƴansa ya fanshi kanshi daga abin da aka kama shi da shi din nan da ƴaƴan shi ma وصاحبته وأخيه sai yana kar zai iya ma ya ba da matan shi da ƴaƴan shi masa wato da dan uwan shi ma saboda ya karbi kansa وفصيلته التي تؤويه haka nan kuma danginsa makusanta wayanda a duniya su ne za su saukar da shi ko kuma su kare shi daga sharri su taimake shi su ma duka zai manta da su ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه yana mantawa ma da dukkan waɗanda suke duniya gaba ɗaya ko da dukansu mutanensa ne to a ran nan kam duk ya manta da su saboda ne san Allah ya kubutar da shi
كلا إنها لظى kalla kana iya fassararta da i wato wannan fa abin da fargaba da tsoro da i saboda mai saboda lafa saboda utan jahannama da wato kalla ko kuma a'a ai abin ya fi haka ya fi yadda kake zato A- mene me yasa ya zama ya fi saboda fa z- laza u- utan jahannama ita ce ta bayyana domin laza suna ne daga cikin daga sunayen utan
نزاعة للشوى wato ba wai tana kurin cire wato gashi ba ne a'a har da fatan kai ta ga mutum in wani abu ya da- ya do- doso shi a rayuwa sai ka gashi shi yana tashi to a nan kan fatan ne magaba ɗaya na kai tana tashi saboda tsananin abu تدعو من أدبر وتولى tana ka- kiran mutumin da ya ba da baya ya ja baya ya ba da bayan shi ga abin da Allah ya aiko da shi manzonsa da kuma littafinsa tad'u man adbara wa tawalla Mhm.
وجمع فأوعى da kuma mutumin da wato ya tattara arzikin duniya ko abun duniya kuma ya ajiye shi a ma'aji wa- ma'aji wurin ajiyewa wanda baya zuba daga ciki wato ya ajiye shi ya daddaure shi sosai shine alwi'a'u shine ina'i wato i- u- u- abin da ake sa abubuwa a ciki jama'a ya tara kuma ya sa cikin abin da ke sa a ciki ya ɗaure shi kuma ya rufe shi a kansa kaf yanda ba- ko ɗaya ba zai fita ba ma'ana wannan kwatance ne aka yi wa mutumin da yana tara dukiya baya sadaka baya ba da zakka baya kyautata ma ba- bayan Allah baya yin alheri ga wasu cikin abin da Allah ya bashi Mhm.
إن الإنسان خلق هلوعا to shi mu- ɗan adam dama Allah ubangiji ya halicce shi matsoraci ne wato ko kuma kai mai son kai ne
إذا مسه الشر جزوعا idan sharri ya same shi sai ka gan shi matsoraci komai nashi ya zo kankan a kansa ma'ana dai ba shi da haƙuri sai ka ga haƙ- wajen sharri haƙuri ki duk sai ya kare وإذا مسه الخير منوعا kuma duk lokacin da ya samu alheri da yawa kuwa ba abin da yake tunaninsa shi ɗan ƙarama bisa ɗabi'arsa sai dai ya riƙe wannan abu hannun shi ya zama nashi wasu kuma ba su da shi إلا المصلين sai musulmai musulmi kam tun da an rene shi akan cewa akwai aikin alheri akwai farilla akwai zakka akwai kyautata akwai lahira akwai aljanna akwai wato kai alheri yau gobe za ka samu alheri ka kyautata wa mutane yau gobe za a kyautata maka wato tun da ya tashi cikin wannan su kam ba irin waɗannan ba ne wato in sa- in sa- tsananin ya same su ma za su komar da lamari wurin Allah su nemi Allah ya sauwaƙe musu idza masa sharru jazua in sharri ya same shi ma wannan tsoro na na- na- da zai kai mutum ya rasa hankali sannan ba zai samu mumini ba sai ya komar da lamari ga Allah idza masa khairu manua in ya samu alherin ba zai hana alherin shi da ya je gun wasu mutane da suke mabukata irin suna bukata ba saboda haka daban ne yake mumini الذين هم على صلاتهم دائمون waɗannan da aka ce almusallun almusallin wato waɗannan da Allah ya kwatanta su da masu sallar wai muminai su waɗanda zinahum ala salatin su madawwama ne a bisa sallar su ba wai yau su yi sallah gobe kar su yi ba ko su yi wani lokaci su bar wani lokaci a'a ana nufin masu sallah muminai waɗanda sallah ta zauna cikin zukatansu kuma sun samu imani mai ƙarfi wanda zai sa su kowane lokaci suna yin abun saboda Allah ba saboda idon mutane ba
والذين في أموالهم حق معلوم da waɗanda kuma waɗannan ba sa ciki waɗanda kuma da kwai haƙƙi sun san cewa akwai haƙƙi a cikin dukiyoyinsu wato akwai haƙƙin zaka akwai haƙƙin kyautata akwai kuma yin alheri a ci- a cikin masu imani da wannan su ma wato ba sa cikin waɗancan da muka ambata
للسائل والمحروم wato dukiyar da Allah ba sun sun san akwai haƙƙi na Allah a ciki ga ma- ma- mabaraci da kuma wanda da ya ra- marashi wanda yake ba shi da komai to waɗannan duka ba za a manta da su ba mumini dai duk arzikin da Allah ba shi bayan iyalansa da iyayensa da da kansa ba zai manta da sauran wa- su waɗannan da Allah halicce su ƴan uwansa mumini waɗanda ma- marasa ba su da komai ɗin ko kuma musakai waɗanda ba su da wani abu to ba zai manta da su ba da kuma mabarata har ma masu eh, tsayawa kofa su ce eh, rashin haƙuri da sa suna yawo suna neman a taimake su ɗin ma har ta kai wannan abun ya zama yanzu halin wato kamar kasuwanci ne ko kuma da eh, fatauci ne to wannan su irin waɗannan ma dai shi mumini ba zai manta da su ba sai ka ga kana tafiya ka tsaya da mota wani ya zo ya guje to sai ka cire wani ruka ba shi wani ya ga kai ka- ka da- ka dami kanka da abin da bai kamata ba ba haka ba ne ai kana kai ma kana mu'amala da ubangiji ne ba nan Allah ya ce lissa'il wal mahrum ba to ka ba da sa'il din Allah kuma zai kama shi ai ba zai bar shi haka ba zai tambaye shi shin yayi yayi bara din lalle ya cancanci yayi bara ko ko kudayin ne yasa shi yana bara dole za a kama shi to saboda haka kai kai naka shi ma yayi nasa والذين يصدقون بيوم الدين haka nan Allah Ubangiji yana ce daga cikin waɗannan bayin Allah waɗanda yake illal musallin ɗin su ne wallazina yusaddiquna bi waɗanda suna gaskata ranar sakamo- sakamako shine ranar kiyama والذين هم من عذاب ربهم مشفقون masallata waɗanda suna jin tsoron azabar ubangijinsu wato azabar nan da Allah ya ba su labarin shi a cikin Qur'ani ya ba su labarin shi ta bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya tabbata cikin sunnarsa waɗanda suna jin tsoron wani su ma sunan musallin sunan mu'minun din nan إن عذاب ربهم غير مامون lalle fa ka sani azabar ubangiji babun amincewa ba karka ce wato ni ba abinda zai same ni a'a ka ji tsoron Allah ka ji tsoron azabarsa kuma ka ka nisanci makirci irin na ubangiji mato makirci din shine dai yayi maka abu kadan kadan ya nuna maka abubuwan da kana jin dadin su cikin dadi dadi har ka je ka halaka ka mutu ashe ba abin da kayi to wannan wato in wannan shi ne ana ce da shi makircin Allah makircin Allah ka ji tsoronsa ba abu ne mai sauki ba ne ya nuna maka abubuwan da kana so kaɗan kaɗan kana ce ai ni in ba ba ni da matsayi a gunsa zai yi mini wannan ne ina samu wannan ne kai alhamdulillah to ka ji tsoro wata ra- wata wani lokaci Allah ya aza maka abu mai nauyi na wahala yana so ya jarraba ka ya gani shin tare da wahala ma kana bauta mishi ko a'a don ya nuna maka ne ba don shi ba shi ya san ko za ka yi masa ibada ko ba ka yi duk shi ya sani amma zai aza maka don ka san kanka wani lokaci kuma yi maka baya baya da kyauta- kyaututtuka iri iri arziki ka yi ta- ka taɓa kasuwanci nan sai ka ga riba kamar ana zu- zuwa ta daga sama riba ya sauka gashi nan gi- nan da nan ka zama alhaji wane misali ko ka kana aiki ne a gwamnati sai Allah ya ɗaɗɗa- ɗaukaka ka ka samu wani matsayi babba a cikin lokaci kankani ko ka kai malami ne sai ka ga kus- ka- kaɗan Allah ya saka mutane suna son ka ka samu kaboyi cikin kwa to waɗannan abubuwa duka lokacin da ka samu kanka cikin kowanne a cikin kwatuna da Allah ka san dai Allah ya sa wannan abin da ya yi maka lafiya ne in ya ya jar- ya jarrabe ka wato ya wahal da ya saukar da wani bala'i a gunka ma ko magare shi ka nemi sau- sauki a wurinsa in ni'ima ne Allah ya baka to ka roƙi Allah ya sanya ni'iman nan ta alheri ne in kuma wani bala'i ne ya same ka ka roƙi Allah ya ɗauke maka wannan bala'i Allah ya ije shi Allah ya kubutar da kai daga wannan bala'i zuwa dai ƙarshen abubuwa ya zama na kullum kana kusa da Allah wannan shine dai kubu- shine abin da zai kubutar da kai والذين هم لفروجهم حافظون wayannan mummunai masallata su ne waɗanda suna kiyaye wata gaɓaɓunsu wata na mazatuka wato suna kiyaye kansu daga zina إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ba sa buɗe al'aurarsu ba sa aikata komai daga abin da yake gudana tsakanin mace da namiji sai daga matansu na aure au ma malakat aimanum ko kuma abin da suka mallaka na bayin da Allah ya halatta musu abin da hannayen suka mallaka fa innahum su waɗannan muminai masallata ghairu malumin babu wani launi a kansu babu zari babu zargi a kansu akan abin da suka yi cikin wannan abu فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون to duk wanda ya ya so wato ya ya- ya nemi biyan bukata bayan waɗannan abubuwan da Allah ya halatta masa matan aure da kuma abin da hannun shi ya mallaka wanda ya nemi sa- saduwa da wani don ya biya bukatan sha'awar zuciyarsa to waɗannan su ne ma- masu ɗin ta'adda wato su ne waɗanda sun tsallake i- iyaka da Allah ya ajiye musu to waɗannan abin kamawa kenan والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون haka kuma yana daga cikin waɗannan muminai masallata da aka ambaton nan wa- wato muminai masu kiyaye amanoninsu kuma su- suna kiyaye alkawuran da suke tsakaninsu alkawarin da yake tsakaninsu da Allah da tsakaninsu da mutane da kuma alkawarin da yake tsakaninsu su da kansu wajen faɗin kalmatu shahada a aikata duk abin da Allah ya aza maka kake ka amsa to ka ci gaba da shi
والذين هم بشهادتهم قائمون waɗanda kuma suna tsayar da shaidansu duk abi- wato sha- duk shaida za su yi tafi sabilillahi ba ba sa shaidan zur suna ba da shaida kan abinda lalle lalle ya tabbata a gare su والذين هم على صلاتهم يحافظون waɗanda kuma bayan suna dawwama a cikin sallah suna kuma kiyaye sallan nan sun san farillunta sun san sunnoninta sun san falalan da take ciki sun san kuma irin abin da ya kamata cikin sallah da shiga zukatarsu na tsoron Allah da tunaninsa kamar yadda dai muka faɗa musulmi na na ƙwarai bawan Allah na ƙwarai duk inda yake na ce Allah na tare da ni Allah yana kallo na Allah yana da iko a kaina ina maimaita yana maimaita wannan a zuciyarsa sai Allah ya sanya shi cikin zakiran Allah masu ambaton Allah muddin kana wannan ko Allah zai kiyaye ka daga duk abin da kake jin tsoron sa
أولئك في جنات مكرمون waɗanda aka ambata a nan ɗin nan wallazina hum ala salatihim hafizun ulaika fi jannatin mukhallad daga yake illa musallin allazina hum ala salatin da'imun والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب رب مشفقون إن عذاب رب غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مد- غير ملومين تو إزوا دي كرشن وأنن دا أكا أمبتا دوكا دوكا جباكي لا الله أبنجي جوبي الآخرة زي ساسو تكين الجنة kuma ya darajanta su a cikin aljannan ma ba kullum za su shiga bane a'a sai yi musu takrimi فما للذين كفروا قبلك مهطعين shin me yasa kafirai suna ta gaggawa suna zuwa wurinka a guje me yake damun su عن اليمين وعن الشمال عزين da ta hagu da ta dama suna ta zuwa a wurinka me yake damun su ne suna- suna masu sauri ga ko gaggawa أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم عن اليمين عن الشمال عزين to ta da- ta dama da ta hago duka a- wato a rarrabe suna ta kewaye ta a yabma kullu mri'in minhum an yudkhala jannatan kowanne yana kwadayin a sashi cikin aljanna mai yawan ni'ima haka ne كلا إنا خلقناهم مما يعلمون a'a ai ba duka za su shiga aljanna bane a'a kalla inna khalaqnahum min ma'in sun san abin da muka halicce su da gare shi mun ka- halicce su da ƙasa wanda ya koma asalin shi a ƙasa sai ya zauna a ƙasa amma wanda aka gitta masa haske ya zama ɗan haske sai ya shiga aljanna da da- da- gidan haske ko an an gane abin da nake nufi kalla inna khalaqnahum min ma'alamun fala uqsim aha فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون Ubangiji yana cewa muna ra- ina rantsuwa da Ubangiji wato yana rantsuwa da kansa ina rantsuwa da Ubangijin ga- sasannin gabas da sasannin yamma domin rana kullum tana fita daga wani sashe a kewayen duniya Ka- sashe ɗari shida da sittin da da- da shida da awowi waɗannan duka kullum rana tana fita daga wani wa- wuri ne ba kullum tana fita a wuri guda ba ne waɗannan j- lokuta guda fudu wato eh, abin nan kaka rani bazara da damina waɗannan guda kowanne wata uku uku watannan watanni kowane wata uku tana da mafita ɗaya tana da kuma kowace rana ma mafitan shi daban ne kamar yadda dai fir'aun fi su fir'auna a masar sun gina wani abu a can eh, eh, wajejen su aswana kus- kusa da ita akwai karnak to akwai a wurin ne akwai gidan da suka yi shi suka yi shi yanzu ma yana nan kowace rana rana in ta fito haskenta yana shiga ta wani window wi- wato window ɗari uku da abin da sittin da wani abu da suka yi nan kullum tana fita a gun window ɗaya Wato- to waɗanda suna karatu wato astronomy suna zuwa suna duba hankalin ɗan adam a zamanin da yanda yake yi da namu ne yanzu mun dogara akan wani abu wanda bai kai mu abun nan ba ita na'urori kamar dai kaga muna muna kan abun nan kwamfuta da abubuwa amma sun ɗaukan kansu ma ya zama kwamfuta suna shirya abu sai kaga kamar a cikin kahira tsakanin cairo eh, wato wannan misrul jadida da cikin gari ba akwai wani gida shi kanshi yana yana juyewa ba a masar din to wannan gida kaga yana ta eh, tafiya shi kadai yana yana kafin ya zagayo ta akwai ayoyin da aka sa masa kullum haka yake yi akwai kuma wani gini shi ma tsakanin ita Cairo kanta da wannan eh, Giza wanda in ka shiga kuma ko da rana ko da dare sai ka ga taurarin nan da kake gansu a sama duk sai a nuna maka su ga wannan ya fita wannan ya tafi ga wannan ya fita ya duk taurarin to duk wannan ilimi ne ya kawo to Allah ubangiji wato ya ba ɗan adam ɗin nan ni'ima babba da zai zai rike ta sosai على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين ubangiji ilimin shi ya kewaye da kowa da kowa ɗannan da ya rantse a kan cewa shi yana da iko to yana da iko ala an nubaddila khairan minhu ma nahnu masbuqin wato muna da ikon mu canza su mu kawo su halitta daban tunda su ba sa bi muna iya kawo su waɗanda suna bi amma dai mu muna bin ilimin mu abin da ya rataya da shi ne wa ma nahnu masbuqin mu ba abin da zai rinjaye mu Mhm.
فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم يخوضوا ويلعبوا برسو سي سي واتسكوتا سي واسا da kansu hatta yulaqu yawmhum allazi yu'adun har su sadu da ranar da ai musu wa'adi da shi ranar kiyama wannan aya an shafe ta da ayan ayan takobi wato ayoyin cewa mutumin da ya takaita bai bi ka'idoji ba za a tilasta masa ya bi ka'idoji a yi mishi wato jihadi a yi wa kafirai jihadi a yi wa mutum ko wanda saba wa ka'idon shari'a a tilasta masa ya bi ka'idon shari'a ba wai a bar shi ya yi abin da ya ga dama ba fazarhum yaqudu wa yal'abu hatta yulaqu wannan an shafe يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون ranar da za a fitar su daga kabura suna masu gaggawa kamar waɗanda aka nuna musu wani abun su kuwa suna ta guda- gudu zuwa wurin kowa yana saurin tafiya خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة idanunsu suna kallon ƙasa ba wanda zai iya daga fuska balle ya daga idon sai kalli abin da yake kewaye da shi an rufe shi duka an rufe su da ɗasɗanci saboda rashin imani sa duniya mumine kuwa su kaɗai waɗanda za su daga kai a wancan ranar ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون wannan fa shi ne ranar da an yi musu wa'adi da shi cewa an yi musu alkawari a kanta a ran nan komai zai bayyana a gare su
بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك أن أنذر قومك من قبل أن ياتيهم عذاب أليم ubangiji anan yana bayyana mana cewa Allah ya aiko annabi Nuhu wato kai in kana kiran mutane zuwa Allah karka damu duk wahalar da ta same ka karka ɗauke ta bakin komai ba ba ba ta kai komai ba Nuhu ya zauna cikin al'ummarsa alfa sanatin illa hamsina aman wato shekaru ɗari tara da hamsin ɗin bayan annabcinsa yana wa'azi amma duk da haka waɗanda fa sun yi imani tare da shi kuma ya ɗauko su a cikin ah, abin nan wannan jirgi nasa na ruwa mutum tamanin ne da uku shekaru dubu ba hamsin tsawon zamansa a cikin su yana wa'azi dare da rana amma duk sun ɗauke shi wasa ne yake yi lokacin da yana shirin wannan jirgi ma sun ce to abin mamaki in ka rayu a duniya za ka ga abin mamaki mutum mai hankali da duk duniya kowa da kowa sai a guje yake ya zo ya samu jirgi Allah ko ya hana wasu kuma cikin waɗanda ma ya kamata su shiga cikin jirgin sun ki kamar ɗansa kana'an shi kaɗai ya ki sauran 'ya'yan nuhu uku duk sun shiga a ciki samu ham da yafis sun shiga da 'ya'yansu da zuri'arsu da kuma kowa da kowa da Allah waɗanda da Allah ya nufo su da alheri sun shiga jirgin sun kubu- kubuta to Allah ubangiji ya saukar da wannan sura yana nuna nuna maka kai mai kiran mutane zuwa Allah ka yi haƙuri ba wai abu ne mai sauƙi ba ne gaba waɗanda suka gabata ba wahalan da ba su sha ba akan wannan lamari ubangiji yana ce inna arsalna nuhan ila qaumihi mu ne mun aiko da annabi nuhu zuwa jama'arsa al'ummarsa ananzir qaumaka min qabli an yatihim azabun alim ka gargadi mutanenka tun gabanin azaba mai tsananin gaske bata zai ke musu musu- bai zo musu ba wato ka gargade su tun azaban bata zo ba sai yake musu qala ya qaumi inni lakum nazirun mubin ya ku jama'a ni mai gargadi ne mai bayyana muku komai da komai ko kuma mai yi muku gargadi a fili ba na boye muku komai a gaban ku akwai wata mushkila in ba ku tuba ba amma ina la hayata liman tunadi ai wan- kana da kana da daga muryarka an ji kan inda akwai ra- akwai rayaru da sun ji ka amma dai waɗanda kana kiran su sun riga sun mutu cikin sabanin Allah sun yi nisa Mm, ano- ani abudullah wattaqu wa atiun ku bauta wa Allah shi kadai ku kadaita cikin ibada ku bauta mishi da abin da ya umurce ku da shi kuma ku kadaita cikin ibadar ku kar ku hada shi da sh- sh- da wani kini Ah, wattaqu kuma ku ji tsoron sa cikin duk abin da za ku aikata wa atiun ni kuma ku bi ni kan duk abin da nazo muku da shi haka kuwa Allah ya faranta akan mu mu musulma tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu yi imani da shi ba mu yi imani da shi mu bi shi akan abin da ya zo da shi zuwa dai ƙarshe wadda kun sani dai wato irin ɗaukakan da Allah ya ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam يغفر لكم من ذنوبكم ويوخركم إلى أجل مسمى yaghfir lakum min dhunubikum ya gafarta muku wani sashe daga cikin laifuffukan ku ya gafarta muku wani daga cikin laifin da kuka aikata wa yuakhirkum kuma ya jinkirta ku ila ajalin musawa musamma zuwa lokaci kayyadajje inna ajalallahi ku sani fa ajalin Allah idan تأيته إن أجل الله إذا جاء لا يوخر لو كنتم تعلمون wato aj- al'ajalin ubangiji ya zo ba a ci- ba a jinkirta wato duk lokacin yayi to babu jinkiri da kun sani da kun da kun amshi wannan kira kuma kun kun yi aiki da wannan nasiha to ma'ana dai ubudullah taquhu ku bar duk abin da ya hana muku ku aikata duk abin da ya aza muku ku nisanci duk wasu laifufka da da sauransu
قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا ya ubangiji na shi nuhu yace ya ubangiji inni da'awtu qaumi laylan wa nahara inni da'awtu qaumi laylan na kira mutane na dare da rana tsawon shekaru dubu banda shekara hamsin wato ɗari tara da hamsin ina kiransu ya ubangiji فلم يزدهم دعائي إلا فرارا kiran da nake musu bai ƙara musu komai ba sai guje ma tafarkinka sai dai su gudu su nisanci hanyar ran- hanyar nan da na kira su zuwa gare ta ba وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا wa'annan duka su ne sifofinsu wa inni kullama da'awtuhum litaghfir duk lokacin da na kira su akan ka don ka gafarta musu ja'alu asabi'ahum fi azanihim sai su saka yatsunsu a kunnuwarsu su hana ji su hana kansu jin abin da nake gaya musu ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghshaw thiyab wanda ma bai ishe su sai su rufe kawunan su da tufafin su wastaghshaw thiyabahum wa asarru sai kuma wato su dage akan rashin imani din suke ai ba za su yi imani ba kar wani yarda ya imani wastakbaru kuma sun nuna girman kai da abin da yake gaya musu istikbaran wato sun ba kansu girma fiye da da yanda ake zato wayannan sifofin su ne ثم إني دعوتهم جهارا kana ya ubangiji da umurninka ka ce in sawwaƙe musu in kira su yau in bar su gobe su huta jibi kuma na kira su to summa inni da'awtuhum jihara na ka- na yi musu kira a fili ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا na bar kiransu da jama'a sai in keɓe da ɗaya ko ƙungiya kaɗan daga cikinsu in bayyana musu abin da ka aiko ni da shi kuma in keɓe wani shi kaɗai ne in gaya masa asirin abin da na zo da shi ina duk da haka dai babu فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا na ce musu ku nemi gafara a wurin ubangijinku shi ne yawan gafara ne ga wanda ya nemi gafara a gonsa يرسل السماء عليكم مدرارا wannan wahala da ta- ta same ku na fari sai ya gush- gusar da ita da gare ku yursil samaa alaikum midrara sai aiko muku ruwan sama mai yawa ku ji daɗi ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا kyautata muku zama rayuwa wa yumdidukum bi amwalin wa banina ya ba ku dukiyoyi iri iri ya arzuta ku da ƴaƴa waɗanda kuna buƙatar su wa yaj'al lakum jannatin ya sanya muku gonaki na itatuwa da duk abubuwan da ake nema na kayayyakin marmari sun akwai a cikin su wa yaj'al lakum anhara kuma ya sanya kasar ku ga ƙoramu ga to- abin nan da koguna ƙan- ƙanana da manya duka kasar ta zama ta ta wato ni'ima ta bunƙasa a kasar za a gyara muku muku duniyar ku ta zama haka duk da ya gaya musu ما لكم لا ترجون لله وقارا mutane ba kwa girmama Allah ba ku tuna- ba kwa tunanin girman Allah ko kaɗan me ya same ku ne وقد خلقكم أطوارا Allah kuwa halicce ku daban-daban kuma lokaci-lokaci halicce ku shi ne ya biyo ku da wannan ni'ima lokacin da ba kwa nan ya aje ku daidai kun zo ciki ya kula da ku an haife ku ya shirya abin da za a kula mu- a kula da ku da shi haka kun girma ba abin da bai yi muku ba ya ba ku kuma abin da kuna buƙatar sa ba za ku iya barin sa ba kamar gababu da waɗanda da su kuna amfani ga abinci ga abin ji- ji ga abin gani ga abin abin sha ga abin magana ga abin ɗanɗano da menene ba abin da bai bai ba ku ba ما لكم لا ترجون الله أمين وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا ba kwa gani ne Allah ya halicci sammai daban-daban har guda bakwai a shimfiɗe kowane ɗaya hawa bisa hawa.
وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا Ya sanya muku wata gashi yana ba ku haske ba zafi, ga rana kuma haske da zafi, haka Allah ya yi muku.
والله أنبتكم من الأرض نباتا Allah Ubangiji ɗaukakin sarki ya tsirar da ku wato daga ƙasa kamar tsirai, mhm. ya tada ku a ƙasa tadawa.
ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا kana bayan kun rayu a bayan ƙasa da dukkan ni'imomin nan da kuke da su sai ku mutu a binne ku a cikinta kuma idan lokacinsa ya yi sai ya kurijukum min haifa sai ya cire ku ya tada ku ku- ya fitar da ku daga cikinta fitarwa والله جعل لكم الأرض بساطا kuma kun gani ni'imo- daga ni'imomin Allah Allah ya sanya muku wato ƙasar a shimfiɗe take kwarinta da tudunta duwatsunta ƙwaramunta duk ayyinsu yadda kuke buƙata
لتسلكوا منها سبلا فجاجا litasluku minha subulan fijaja saboda ku samu daman walawa a cikin ta ku yi tafiya cikin yalwa cikin cikin daɗi قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا nuhu alaihi salam ya so ya ubangiji qala nuhu rabbi inna ma sauni sun saba min sun ki su bini inna ma sauni tabu man lam yazid malu wa ladhi illa khasara Su- sun ki ni sun ki su bini amma sun bi wanda dukiyarsa da ƴaƴansa duk ba su ƙara mishi ba sai hasara sai na manya manyan kafirai in kuma an an nufi gumaka to gumaka kam dama ba su da ƴaƴa ba su da abun nan mhm ومكروا مكرا كبارا sun wa kansu makirci babba ko kuma sun wa junarsu Ma- makirci babba kowanne wato ya yi sha- shi- ya shirya shiryi- shari ga ɗan uwansa wato sun nisantar da su daga tafafin Allah nisanta na sosai
وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا وقالوا سيسوع جونا لا تذرن آلهتكم kada ku bar bin kar ku bar bauta ma gumakanku ina roƙonka ka ƙara musu azaba ka ƙara musu la'anta ka ƙara musu halaka ka gama da su ya ubangiji shine abin da dai sayyidina nuhu alaihi salam yayi da mutanensa
alaga ta malam wannan ya aiko tambayan cewa ko ɗalibin ilimi zai iya wadata da jin kaset da kuma bin intanet wurin jin karatun malamai wannan ya isa zai wadata da shi ga barin ya zauna gaban malami ai ba zai yiwu ba inda haka din